إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو مركز أهل السنة والجماعة wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha biyu ga wata na safar hijira shekara 439 wanda ya dace da daya ga wata na sha daya shekara ta 2017 yau insha Allah za mu yi darasinmu na alwajiz fi aqidati salafu salih alwajiz fi aqidati salafu salih za mu yi darasi na 18 insha Allah darasi na 18 mun kawo ƙarshen alamomi na tashin kiyama manya da ƙanana kinayen Allah za mu tashi muna dai cikin aƙida ta ranar lahira wanda bayani da ya gabata ba ta da rana ƙayyadadda amma akwai alama da aka sa in wannan lokaci ya kusa ga yadda za a yi a gane lokaci ya kusa mun yi duka alamomi ƙanana da manya insha Allah kenan yau za mu yi bayani akan cikin aƙidar ta ahalus sunna wal jama'a ya ce wa ahalus sunnati wal jama'a يؤمنون بكل ما يكون من أمور الغيب بعد الممات أهل السنة والجماعة suna da aƙidar imani da dukkan abin da yake kasancewa na al'amurra na gaibu dukkan abin da yake wakana bayan mutuwa da abin da yake bayan mutuwa yake da alaƙa da mutuwa abu ne wanda mutum ba gani ba yake sai dai imani da labari da aka bada a wa'annan wurare da za a ambata yace kenan imani da dukkan abin da yake kasancewa na al'amuran gaibu wanda ake samu bayan mutuwa mimma akhbara bihi Allah wa rasulu sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan labarai da Allah ya bada ko annabin shi ya bada min sakaratul maut na irin magagi ko wahala ta hutar rai da ake samu lokacin ɗaukar rai ya tabbata cewa akwai hali da mutum ke shiga na wahala yadda mutum ke rashin lahiya a nan duniya haka a wajen ɗaukar rai wani nau'i ne na wahala a lokacin ɗaukar rai ga dukkan mai rai illa wani abin yakan kasance wani ya zamanto mai abin ya kai gaya wani kuma abin cikin sauki amma alakula hal annabi ya kira shi ne kusan ƙarshen fitina ta mai rai ɗaukar rai duk da ana cewa cikin sauki amma ba abu ne wanda yake cikin haka kurin kamar da ake tsammani abu kurin haka samfa hata manzon da Allah ya aiko a lokacin barin duniya ya rika yin kalmomi inna lil mauti la sakarat iya ɗaukar ruwa yana shawawa a huskar shi a lokaci guda iya cewa inna lilmuta la sakarat lalle mutuwa tana da magagi kenan akwai wata wahala da ake samu a lokacin dokar rai yace irin dai labarai da ya bada na sakaratul maut wa hudurul malaikatul maut da maganar dole kai imani akwai magagin mutuwa kuma mala'iku suna halartarwa lokacin ɗaukar rai bayani ya akwai ruwayoyi tabbatattu sun yi bayani yadda ma al'amarin ke ciki annabi ya maganar lokacin ɗaukar rai a lokacin ɗaukar rai mala'iku na zauwa tari guda yadda mai imani za su zo cikin siffa kyakkyawa cikin wararen kaya za su zo da lakawani daga cikin lakawanin aljanna za su zo mai marar lahiya muna maka mai imani iya ganin su madda labatar annabi ce iya ganin su iyakar idan shi za su zo suna nan azamne suna jiran shugaban tahiya malakul mota zo kahin ya zo suke zawa shi mamaci iya kallon su iyakar inda idan shi ya kai a wannan hali a lokaci guda iya sabkowa shi an ce kibtawar ido bai malaka mutuwa bai kibtawar ido a wajen wanda kwanan shekari iya zawa iya karɓar rai kai tsaye zai maika wannan ran a hannun wa'annan malaki aiki ya ƙare za su ɗauki wannan ran na mai imani su sa a cikin likawanin aljanna tararen aljanna dai nan da mishakanta ruwa dai su yi sama abu da ana masa marhaban ana mai addu'a har a je sama ta bakwai dai Allah ya umarni a maido dai bayan dai abin da ya gabata na alkhairi ga wanda yake mai imani ne kidan mu yarda da irin wannan shi kuma labarin mara imani za su zo cikin muyagun ka cikin mummunan kama cikin da lakawani na wuta da iya wari haka za su zo su ɗauki wurin shi ma cikin tashin hankali dai a ɗauki ran ai sama wannan shi ne kayan dole mai imani da irin waɗannan abin da yake kasancewa na halartar mala'iku a lokacin ɗokar rai wa farahil mu'min bi liqa'i rabbi da maganar mummuni yana horin cikin gamuwa da ubangijin shi ruwaya bukhari haka muslim manzana sallallahu alaihi wasallam wataran iya magana da aisha yana cewa إذا أحب الله ل... إذا أحب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه تتشي إن إن نكره الموت يتشي ليس ذلك يتشي إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله برضوان الله ونعمته أو كما قال يتشي فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حذر بشر بعذاب, بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره معنى إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه abin da ke da ruwaye bukari ya kawo musulmi ya kawo ma'ana hadisin manzala yana ce sallallahu alaihi wasallam mummuni yake ce mata farko cewa idan idan man ahabba liqa Allah duk wanda yake son wanda yake son gamuwa da Allah ahabba Allah liqa Allah ma zai so gamuwa da shi wa man kariha liqa Allah duk wanda yake kin gamuwa da Allah shi ma kariha Allah liqa Allah bai son gamuwa da shi asha tace ya rasulullah ai dukan ba mu san mutuwa wa ka san gamuwa na wa ka san mutuwa yace ba haka bane Aisha yadda lamarin ke ciki ya ce innal mu'mina idan hadar al-maut shi mummuni idan lokacin mutuwa ya yi lokacin ajalin shi ya yi bushir birdonin layi wa karamati za a ba shi bushara da yardar Allah da karama da Allah zai mai kahin ya bar duniya sai an gwada mai yardar Allah da karama da Allah zai mishi a lokacin nan falaisa shayun ahabba ila bima amama a lokacin nan shi mai imani ba abin da yayi so kamar wannan abin da yake gaban shi na mutuwa shi mutuwa ita yayi so kun da kuke kuka a kira majar a kira doktor a yi ina ne kun tare hankalinku shi mai mara layi mai imani wanda ga wannan bushara ba abin da yake so kamar wannan mutuwa mai imani kenan yace a lokacin nan fa ahabba liqa Allah sai ya so gamuwa da Allah shi so yake gamar Allah ma so yake mutan a wannan halin lokacin mutarai sai zai rinka san neman gamuwa da Allah shi ma wa habba Allah liqa sai Allah shi ma ya so gamuwa da bawon shi amma ce waɗannan kafira mutumin banza kafiri iza hudur in aka zo ɗoga ran shi bushir bi azabin da ƙobati za a ba shi labarin irin abin da zai gamu da bala'i da hukumar Allah zai gani a gwada mishi a lokacin nan falasci a karar lai a lokacin ba abin da ke ƙi kamar mutuwa kenan tun da mai sai mutuwa kenan fakaniyar ƙalar wakane ya lalika shi ma zai ji gamuwa da Allah ta daga abinda ya ga abinda in ya mutu zai iske bai san mutuwa ba kuma shi ma Allah bai san shi bai san gamuwa da shi shine kenan horin ciki mai imani shine kai mai imani cewa mai imani mutuwa horin cikin ta yake shi duk mai imani bai da rura bai damuwar mutuwa a lokacin ajali in ya zo zai iya zaka haka wajen magana rashin lahiya sauransu ka yi cuta sauransu amma lokacin ɗaukar rai shi mai imani a ba maganar damuwa gare shi eh sai an ba shi bushara kahin ya bar duniya sai an ba shi bushara ta yardan Allah kakka bakin ciki kakka damu wannan sun Qur'ani ta fita zaka nan eh wannan shine magana ta mai imani kamar da Allah ke cewa subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تذلوا أشي دقو كنان وإن سكا تي ألا ني أبن بوتس سكا آية كان استقامة كان الدين يند ألا يأيكو ملائكونا سبكائنا ألوغة متونس سنا مسا البشر da kadda ku yi bakin ciki eh kakka ji tsoron komi abin da ke gaban ka kenan ya magarantin gaban ka lahiya lau kuma kakka yi bakin cikin abin da kamar na duniya domin abin za ka suke a wajen Allah ya yi wannan duk wani mai imani ka haibar duniya ya samu wani bushara daga mala'iku an ba shi bushara ga halinka kakka bakin ciki kakka damu kuma na maka albishirkin aljanna ba an kare ba ya zai da isa damuwa kuma na jama zaba garanti zaka da mutuwa ba garanti zaka tsoron mutuwa ba ka samu zaka suke ba wani ya mai tabbas kana da kiran shi kina ya an kare ba shi wani bushara ta ko a dauke shi a cikin wani halin Allah samu nasi masu imani ya ce kenan wahudurin shaidan inda maut da halartar shaidan a lokacin mutuwa ka ji tsaye shaidan bai barin ka in ba ya gaba an duka ranka iya da kwadai a kanka shaidan matuka kana motsi da rai iya da kwadai zai iya samun ka shi ne abin da ake ba labarar imam ahmad imam alisun jama'a lokacin mutuwa shi wani abin ya wakana gare shi na zawon shaidan kasan balle dama ya damu da ya yi zuwa masu imanin kewa masu imanin su ne dama can ya kaji shaidan mutum banza dama kai mai imanin kai ke so kai mutumin kwarai ne ya yabi same ka ba iya bin ka har ya ga mutu ta mutum banza ya gama shi ya kari da shi bai zai ya kari da shi kai mai imanin wanda kace ga shi kai kaman gazira kai yake bi har lokacin mutuwa Ahmad bin Hanbal ya zo ya zo lokacin kusa mutuwa shi suna lakanta mai cewa ƙulla ilaha illallah ya imam ƙulla ilaha illallah sai suka iya cewa la la la hankalin su tashi imam ahalu sunna wal jama'a ana lakanta mai kalmar shahada iya la la la subhanallah ashe ba lokacin mutuwa shi bane ba ba ba mutuwa ba ce kai tsaye bayan wannan ya kan hankali suka ce imam hankalin mai ya tashi muna lakanta ma kalmar shahada kana tura kana la la la la yace wallahi kalmar shahada bungushe tana nan tare da ni yace abinda nake kalmar la la shedan ne ya gito mini shedan yake ce mu fitani ya ahmad fitani ya ahmad ka tsere bana ka tsira ka tsere ga makici kaman ka tsere mun ka tsere daga makici na shi da ce la la la madam rufi zai matukar iya jikina ba amince da kai ba matukar da jikina ba amince da makacin ka ba shi da ce la la la kiran bai yarda ba iya kake wannan ana ba da yawa magabata na kwarin su abdul qadir da yawa shi dan ya kama zo musu ma ahili karara na abdul qadir ne wata iya sallah yayi iya sallah ya ga haske wani ana ana rabbukum ala malaka ana rabbukum ana allah shi ne Allah ya ce mai Allah shi ne Allah eh shi ɗaya magana ce na gawata maka gaba da sallaka na gawata maka ya ce ya ce mutumin banza shi ɗan ƙayya kake kai wa Allah ba ne ba shi ɗan ne ta zo na sauran mutum banza damar damar yana duniya shi ke na ya ga Allah da shigo ha Allah zo mishi to shi ake kakkai mamaki irin wani masu da'awa ta banza shi ɗan ya halarto musu ba maki kada zo nan ba dan shirye ne ba ba shi kada zama ba ya ga haske wala ko ce ni ne Allah an gawo ta maka an kare dan zama wani ne ya ce an gawo ta maka shi dan ne kakai mamaki yan ma gani shi dan ne ya gani ba annabi ne gani ba Allah bane gani shi dan ne ya gani yasa shi daji kirma sai da awa sun ga Allah sun ga annabi rusul ne shi dan ka halarta mutum ya sai da da mabiya in wani yadda za a yi dan ya wani shi kenan ya ta an kare su iya zawa wajen to nan balle magana wajen mutuwa har a mutuwa iya zawa kinan iya magana aqidar ahlus sunna wal jamaa sun yarda shedan yakan zo ma bawa a lokacin mutuwa magana kenan wa adam qabul iman kafir inda maut kuma aqidar sunna wal jamaa sun yarda ba a karbal imanin kafiri lokacin gargara ya zo gargara cikin sifatun mutuwa babu wannan ba magana amsar imani ko da imani wa alam albarzakh ahlu sunna wal jamaa suna da imani da barzakhu suna da imani da barzakhu ma'ana rayuwa wata rayuwa ce baka duniya kuma kiyama bata tashi ba bala saka gidan aljanna kai tsaye da sauransu gaba daya a wata wata tsaka tsakiya ce tsaka da rayuwar barzakhu rayuwa ce duk wanda ya mutu iya cikin ta tashin kiyama kuma ana wanda yake cikin ni'ima iya cikin ni'ima wanda yake cikin uwa cikin uba har tashin kiyama kenan aqida asuna jama'a akwai rayuwa ta barzakh ta tsakanin duniya ba a duniya kuma kiyama ba tashin barzakh wa ni'ima wa ni'imul qabr wa azabi kuma wa fitnatul ruh wal jasad kuma suna da aqidar ni'ima ta kabari akwai jin daɗi ga mai imani a kabari akwai ni'ima kuma akwai azaba ya tabbata annabi ya bada salama cewa lokacin da aka aije bawa lokacin da aka da aka tare da tambaya waye ubangijinka magana addininka annabinka duk wanda ya bada jawabi mutumin kwarai Allah zai mishi muwafaqa idan ka bada jawabi kai tsaye za a bude mai za a yalota mai kabarin shi a gwada mai gidan shi na aljanna har zai ce rabbi aqimu sa'a Allah ka tada kiyama fata ki ai gaugawa ta da kiyama ka ta da kiyama a ce kwanta ka huta lokaci bai ba to wannan bawan Allah iya cikin wannan nau'i na ni'ima Allah ka dace take ciki har tashin kiyama iya cikin wannan hali na ni'ima in ni'ima ce haka mutum banza ne za a gwada mai shi ma gidan shi na wuta zai fatar Allah ka ta da kiyama za a fasa ba wasawa duna kiriya cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa imani da waɗannan ababe ni'ima da azaba ta kabari kuma za a yi fitinar za ta shahi gangan ciki da rai gaba daya wasu adal malakain kuma da yarda min imani akwai tambaya da mala'iku za su wa mamaci a cikin lokacin da aka binne shi za ma tambaya marabbuka dinuka nabi da wani matambaye wanda dami imaninsu wa annan shuhada a hayawun inda rabbi mai zaƙo kuma na da aƙidar shahidai wanda suka mutu ke na wajen yaƙi da sauran sha'arci shahidai dai duk da hawa-hawa na shahidai shahidai rayayyu ne a wajen ubangijinsu kuma suna wata rayuwa suna cin abinci daga cikin abincin aljanna wannan a wannan halin da suke ciki shahidai Allah san yaya ne wata ruwa ta kawo ana sa ransu a cikin wasu tsuntsaye na aljanna suna cin abincin aljanna shi dai tabbas suna cikin ni'ima kuma suna cin abincin aljanna ta hanyar da Allah su wa anna arwah ahli wa an arwah ahli sa'adati muna'amatu kuma aqid ahli sunna wal jamaa suna yarda da cewa sun imani rayuka na mutanen kwarai suna cikin ni'ima har tashin kiyama wa arwa wa arwa ala shaqawati mu'azzaba kuma rayuka na mutanen banza ana musu azaba har tashin kiyama yace wa yu'minuna bi yawmil qiyamati al-kubra kuma suna masu imani da ranar kiyama babba ya kama maganar kiyama babba ya nace mamma ta kama kiyama ta zuki ta don da mutu kiyama ta tashi mana imam kiyama ta zaka mutu an kare tun da ka mutu gashi gurin hali da ban sabon rayuwa to na ya maganar kiyama babba suna masu imani alladhi yuhyi Allahu bi fihi al-mauta akwai imani da imanin akwai wata rana wanda Allah subhanahu wata'ala zai raya dukkan matattu wa yab'athu al-ibad min quburihim thumma yuhasibuhum sai imani Allah zai tado da bayi daga kabarburansu kuma ya musu hisabi bayan tashi shine mushkilar ba mutu kaɗai ba tada ka za a yi kuma a maka hisabi kuma sai dana alake cewa lau anna idza mitna turukna la kana al-maut rahatan li kulli hayy walakin idza mitna bu'ithna wa ba'da za nus'al an kulli shay yace inda muka mutu bar mu zai da an huta ala da mun da bature ke cewa mutu a hutu a da an huta ina ka mutu an kare shi kenan yace lamarin ba haka bake idan muka mutu ta da mu zai bayan ta da mu za a mana binciken duk abin da muka yi a rayuwa za a mana binciken shi Allah cika mu da imani ya ce wa ahalus sunnatu wal jama'a aqidar ahalus sunna wal jama'a yu'minuna bin nafkhi fi sur wa anna israfil alayhi salam multaqamul qarn muntazirul amr bin nafakh suna da aqidar imani da busa cikin kaho kaho wani kaho na musamman kuma mala'ika israfil shine aka ba wannan kaho kuma kawon tuni a bakin shi yake a rike kurin muntazirar amurbin nafin iya nan kurin jiran busa kun ya busa ki sai mazala ka cewa kafa an am ba samun karni ta kamfi karni yana ce ya zan samu nutsuwa mazala ka cewa zai zama ya za a yi samu nutsuwa in su kankance bayan mai kahon kahon ho a bakin shi tuni kahon a bakin shi kurin ya sa a bakin shi ya karkata kunne ya karkata kunne ya kunne haka iya yi ce kurin busa kurin ya busa ko ya mutu wannan duk ya cikin imani da aqida suna jama'a kenan mun imani da kan imani da wannan abin zai wakana yace wa hin nafaqatani ala sahih busa magana bangaren isnadi hanya mahi inganci labarin busa busa bici ala sahihi waƙil talatu na fakat wasu ce busa uku ci uku za a yi to nan ke na yama magana ta magana mahi inganci biyu to zai magana uku ya ci ake uku busa uku al'ula na fakatul faza busa ta harko wadda za a girgiza a rawarawa a tsorata iman fazil akabar والثانية نفقة السعر التي تغير بها العالم المشاهد ويختل نظامه وفيها فناء وسعر وفيها هلاك من قضى الله إلهه نفقة السعر يتشب تمتوى وده قوة دنيا ذات سابا تنشي tsarin dunin sistem kin turmamu rana wata duk ya kare duk wani tsari da yake miki kallon su hudar rana ta hada turmamuwa waccan ta kusurum ta arewa ta ina ne diyan ari dole sanar ari eh wannan cikin busa a busa ta biyu ta sai abin ya kasancewa wafi alfana a cikin nan ne karewa karshen karewa ne wasa maganar mutuwa wafi halakku maganar a cikin da wannan busa ta biyu duk wanda Allah ya kuma zai mutanen zai mutu والثالثة بوسى تأكم نفخة البعث بوسى ودزائي kowa kuma ya tashi da kabari wanda kowa daga an busa zai motsa zai huto daga kabari sabuwar halitta kenan nafakatul ba'as wan nushur busa ta tashi da yaduwa mutum zai rai ya huto a yadu wannan sama kowa ya huto a kado zuwa mahashar wal qiyamul rabbil alamin a tsaya a gaban Allah ubangijin halittu kowa zai tsaya a gaban Allah subhanahu wataala yau kuma sallallahu yau kuma sallallahu rabbil alamin fa tsaya gaban gaban Allah ubangijin halittu gaba daya yau mai kuma nasu rabbil alamin ya ce wa yi'uminu da bilib'as wa nushur suna masu imani da tashi daga cikin kabari wa annan la ya ba'asu man fil qubur suna masu imani Allah na tada dukkan wanda ke cikin kabari fa yaqumu an-nasu li rabbil alamin mutane na tashi mutane na tashi don tsayawa a gaban Allah ubangijin halittu za su tashi hufatan uratan quralan za su tashi babu takalma babu sutura quralan babu ba mana ba ba sallatu hufatan zaman hafi ne kenan babu takalmi a jikinsu uratan zaman ari min uyan mutumin da babu kaya kodi a jikin shi kuma za su tashi da loba wannan aƙida ce ta asuna jama'a haka kowa da tashi ba wani mai zabuwa da riga masu cewa aƙidar shehun zai zo da riga mai doka mai arjihu dubu saba'in ko na arjihu zai dake mutum dubu saba'in kuma zai kai da kawowa wuta da iya kaiwa zai iya dawowa hilin kiyama kayan a yi sabi ma duk zai kai nashi wai zai iya kasi iya dawowa zai kasi iya dawowa kai ta da wuta da wadda ba san da ko da kan ya kasa kashe mai ko da ɗin na kai da kashe mai ko da kan ya a ci a hilin kiyama wai wani ne wai shi zai wai iya riga zai zai riga wai aljihu dubu saba'in ana ba a rubuce a rubuce da kansu a rubuce ne wani abu da wai a bakiwa a rubuce ke kuma sun imani suna haka za a yi shi zai suke suke musu biyayya eh shehu ne zai zo hilin kiyama da riga mai aljihu dubu saba'in ko wata aljihu mutum dubu saba'in kuma za shi daga kayan a yi sabiwa za shi ya zo ya ɗauka ya kai rashin aljanna kayan a yi sabi kuma ba ma hisabi kayi hisabi za shi ya dauka ya kai aljanna ya dawo ya dawo ya so dubu saba'in jiya bashi mabiya amma da amma hada amma da makwabta daga alama abu ya yawayi mun ka sun yawayi kun tatsini ya gurin shi da mai Allah shi manzana ya ce kowa zai zuwa kanan ya ce hol kwanan cewa musulun manzana ya ce kowa zai tashi zin wanda za a hara ma sutura na ibrahim ba mai zuwa da kaya kowa yau ya ce za su tashi hufatan uratan ƙuralan babu takalmi babu sutura ba sallatu a wannan hali tattadinu minum shams rana za ta zo kusa fayarikuna ala qadra amalihim za ta rinka zuwa gwalgwadon aikinka wani ya ce minhum man yuljimu la'arab akwai wanda zuhai shi za ta riye shi gaba daya wani bakin gwiwa ga wani bakin idansa wani bakin gwiwa wata wani mai bane wani bakin tsakau wani malu zuwa tashi za ta riye shi ba ta hikimar Allah kowa duk girman kiyama hikimar Allah ba duk taron da aka yi matsuwar da aka yi kowa iya da alaka da zuwa shukuran ba ka shiga ta wani kuma zuwa za ta kamar ruwa wani zuwan shi bakin idansa wani bakin gwiwa wani wani zuwan shi za ta riye shi gaba daya a cikin ruwan zuwa yake haka za a tashi ya ce wani za ta zo bakin bakin bakin wani kuma hatta shi ma gaɗiya wa awwal man yi ba a su watan shafanun arad na biyu na muhammadu sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ƙasa za ta buɗe ya huto daga cikin ƙasa bayan wannan busa annabi sallallahu alaihi wasallam shine horokon wanda zai fara buhudowa hutowa daga cikin ƙasa bayan bayan an busa وفي ذلك اليوم العظيم يخرج الناس من الأجداث كأنهم جراد منتشر أولنا رانا ما يجرم متعني ذاسو هتو دقاتكين قبر برا كأنهم جراد منتشر كما يدك سنفارا wanda san unwaye suka taru akan wani ice aka biki ice suke na fur kowa ka gaban shi kowa ba ruwan shi da kowa haka za a tashi filin kiyama gaba daya kowa a hulkice inda ka san fara wadda aka watsa musri'in suna masu gaugawa muhudi'in iladdar suna masu gaugawa kai a dage suna bin suna amsa inda aka yi kira وقد خفت كل حركة وخيم السمت الرهيب دون شو دون موسيات جر يوم يتبعون الداعي لا يوجد له يتران الداع زاس أمس أس أمس واو مي كرا أي كرا كوا إنك كرا كوا ننزايشي كم لا يوجد له ba mai iya kwana ya tsere kai ya je wajen wannan kira wa khasha'atul aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa alaci suna an yi kira kowa ya tinkari kai a dage ya iya so ya je kowa kudin da kake kowa zai amsa wannan kira duk inda kake a faɗin duniya kowa ta yake zuwa haka ake zuwa haka ake zuwa ya tabiyu na da'i kuma la yaje ba magana kwana wa khasha'at al-aswat lirrahman Allah ce murya ta kaskanta shuru ce fala tasma'u illa hamsa baka jin karan komi kun he saka kurin sub sub kun he karan taki mutane kurin ba maganan magana ba magana ƙara tsaro ya ce wakar hafat kullu harka duk wani motsi bakashin ƙaran komi wa hayyama samtun rahim wani irin shiru mai bayan tsoro ka kodin zai jim gari shiru ka ga tsorata shiru kyan ta yawa shiru za a lokacin shiru ana ma na ma ma ta yi ma ba ka zaka ta yi ba za a tsaya wuri guda shiru ba mai magana eh wa khayya mustamtu rahim wani suru mai hurgitarwa ya gama hidin kiyama gaba daya ba mai magana yace wannan tashin hankalin zai wakana haisu tun sharu suful amal lokacin da za a raba takardu baka san ba ina raba ka shine iyakar tashin hankali tsoro zai yi kowa ana raba takardu kun ba magana ra'ayi dole a dama ne lokacin dama a hagu ne dole hagu ma daga baya dole ba magana ra'ayi ba magana zaben ka nan a nan an ɗauke maka zaɓi da ka baka a duniya ikhtiyar kai ko ka bari an ba an ɗauke maka wani abin zuwa lahira baka da dama motsi baka yace kai baka motsa komai ka kai ka zakamta ligide a nan duniya Allah ya baka ikhtiyar kana iya yi kana iya bari an ce ka kai zana ya ka je ka yi baka shagiya ya shagiyar ka a kana lakatiyar to a can kurin ya abin da cika zaka yi an ɗauke ma zaɓin wannan an ɗauke mashi ya ce haistun shar sufin amurka yanzu abin zai wakana lokacin da ake raba takardun ayyuka fayuka shafin makabu wa ya zaharar mustur a lokacin da abin da aka ɓoye ya mutu bulu sara'ir an tura asiri ranar da za a tone abin da yake ɓoye zai bayyana an ce za ka ga mutane alhaƙiƙa za ga mutane kowa a nan duniya ake yaudara ka ga mutum kamar tsari in bawa mutumin ƙwaye ne shi kuma mutum banza ne a nan duniya ya turan fan kama ko ga mutum banza mutum gigi ma shi kuma mutum gigi na aboye a nan hinin kiyama za ka ga kowa akan hakikanin shi duk kowa zai zo a hinin kiyama a hili a hili daga ya zo an san ana gane wannan mutum banza ne wani mai yaudari ne wani munawuki ne wani mai imani ne kowa zai bayyana a hili a ta zaka rayuwa ala hakikatiya zaka rayuwa yadda take hakikar mutane kowa yadda yake da mai drafu a takashi da mai akada kowa a wuce daga nan kowa kashi zafan wani haza wani mai yaudari ne a rubuce haza gadu mai yaudari ne munawuki gashi nan da a bayyana gasa nan wannan duk gasa nan a hili kowa zai zo da mishi da barawo zai zo ka a doke mace amana zai zo da ka a doke za su fanta mai abin in mota ce in kudi ne yanzu ga sunan wani baran kudi ne manahaukin mota ne manahaukin kaza ne zai abin a doke da yi kiyama kowa zai kashi yin tiki rayuwaci ta hakika ya ce fayyuka shafin makabu abu koyayye zai bayyana wani zahal mastur abu na ka sitarce zai bayyana yufta hadal makanun fi sudur yufta had an za a kumyatar almakarun fi sudur abinda aka boye a zuciya ba a san ba abin da ke boye a ranar za a kuma ta kai za a gane abin haƙiƙar aƙidar ka eh da nan ba mu sani ba muna ga haka haka haƙiƙar daga wa yukallimu Allah ibadahu yawmal qiyama Allah zai yi magana da bayin shi a wunin kiyama laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani Allah bai buƙatar an tarfareta mimma mimma tarjama eh sun sai mutane ya ce babu wani daga cikinku ba minkum ila sa kalmar rabu ba annabi ce babu wani a cikin mutane ila sa kalmar rabu bainu he gobe kiyama Allah ya magana da kai laysa bainu bainu tarjuman babu an an tarbe tsakanin bai bukata wani zama tarjuma da kai sai Allah kuran daga kai sai Allah kuran zai wata gana ta musamman daga kai sai Allah ubangijinka ba kowa ba mala'ika ba kowa da kai sai Allah kuran kai tsaye ana ka nan yake labarin cewa idan mai imani bai sa kurakure Allah lokacin da yake ganawa da shi da bawan shi mai imani bawana kana tare da kai kaza kaza eh Allah ya zo haka ne na yi kaza ka kai kaza ko na yi kai kaza na yi Allah eh ya kai da kun ya ga alama ga dangaren da ya gama yawo na mai imani ne ɗan kurakure da yake wakana zai sare shi kenan zace ya bawa na a duniya na suturce ka ba a san ba ma kayi yanzu tsakani da kai na gafarta maka wannan mai imani kenan wanda ba shi kurakure eh haka Allah zai mishi sai gobe ga mishi kenan Allah zai magana tsakanin shi da bawa babu dan hantar firiti laysa bainahu wa bainal turjumana babu mai mai fasara wa yud'a an-nasu bi asma'ihim wa asma'i abaihim za a kiraye mutane da sunayensu da sunayen uwayensu maza Musa dan Zaid eh Zaid dan Arqa Mustafa bin Muhammad duk haka za a kiraye za kuma sa ilin akwai tarwa ta wailin kiyama ba a kiran mutane da sunan ubansu dan ka akwai mutar da Isa dan Maryam shi yasa aka kai sunan uwarka muhammad bin bilkis ko bin bin khadija bin kaza wai da ce sunan uwar kirata to wannan shirme ne ba gaskiya bane ba a kiraye isa dan maryam ba na kasa bace isa aya ce da cikin auren Allah Allah ya kare maryam aya ce daga cikin auren Allah ba ba ba na kasa bace ba dan kiraye isa dan maryam me abin da kasa nasi za a kira mutum da sunan uban shi wa yu'minuna bil mizan suna masu imani da mizan ma'ana akwai awo akwai sikeli eh a kiyama akwai sikeli allazi lahu kifatan ko kafatan iya da ba hannu biyu tuzan bi amal ibad kenan sai ka kanta maka ai abun awo duniya iri ne akwai sikeli irin na awo na na awo hatsi wanda yake guda ne shi wannan haka ne yake sana balance irin na awo shinkafa wanda yake nan da nan kai wannan mun an cewa da wannan wanda yake bai gwada me haka ya zama hakika kaga ya yi kasa ya samu haka ya iya lunguta to haka ne na kiyama abun awo ne mai kifa biyu mai bangare biyu mai baki biyu mai abun sa biyu nan lada da zini in yayi kasa kenan lada ya kasa an samu nasara in ya sama kenan zinin ya rinja an gama yawo kenan suna masu imani da abin awo abin awo kuma yana da kifa biyu da shi za a auna ayyukan bayi wa yu'minuna bima yakunu min nashr dawawi kuma ahli sunna wal jamaa suna masu yarda imani da duk abin da ake bada labari na yada takardun ayyuka wa hiya sahaiful a'mal shine takardun ayyuka wa wadi alkitab tako fatar almujrimin mushrikin mimma fi wa yaquluna ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan la kabiratan illa asa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada Allah ta za a kawo takardu na kowa da san kowa takardun kowa kuma me aka ce a wannan hali ganin mutum ya sa abin da aikata ne shi za ka ga miyagun mutanen banza idan suka ga abin da yake cikin aikinsu abin suka aikata za su ka zargi littafin me ya sami wani littafin komi ya ka rubuta karami ko babba don sun zama abin suka aikata ne suka ha za a rubuce kenan muna da imani za a raba takardu na ayyuka fa akhidhu kitabu bi yamini wani zai amshi takardar shi a hannun dama Allah ba mu da dama wa akhidhu kitabahu bi shimalihi wani kuma zai amshi takardun shi a hannun hagun Allah kiyamu aw min wara za'iri ko hakumcin ma a baya he ya tura ta nan ta bayan shi zai amsa Allah kiyaye yace wa anna sirat hadd min as-sayf sirati yayi takobi kai silili silili kasan kai kai kai da wani sa ban kai to kai hin takobi sai ya yi ta kai wa adaq min sha'ra ya yi kai zama silili mansubun alamatin jahannam kuma an zo an kafa shi an dora shi kaman gada a saman doron jahannama akan jahannama aka dora shi ka tsallaka ka huce ka fada wuta ya tajawazul abrar wa zillu anul fujjar muddiyan kwarai za su tsallake Allah samu na ciki wa zillu anul fujjar mutane banza za su fada ciki Allah ke yi nan kasa yake ma bayanin ya satar mamuwa ya ce asirat huwa da jisrul mamudud ala zahar jahannam shi sirati wani gada ce wani pon ne wanda aka ɗora tun daga horko har zuwa ƙarshen bayan saman jahannam yake li ya abaran nasu alaihim dal janna an yi shi misali ga aljanna a gaba an an zuwa ba ta kan shi ta kan shi ne za a bi an ka tsira ka tsallake ya aljanna don a tsallaka a ta yi aljanna wa ya murrun nasu alasirat bi kadar amalihim mutane za su huce za su ƙetare saraɗi kowa gwalgwadon aikin shi faminhum man ya murru kalamil basar a kowane zai zo saraɗi ya huce kamar walƙiya wulif ita an ƙare wa minhum man yamunu kalbar kai lamil basar akwai wanda zai huce kamar kibta wal ido kibta wal ido kana ganin kibta ido ta wani wa minhum man yamunu kalbar akwai wanda zai huce kamar walkiya wa minhum man yamuru karih al mursala wani zai huce kamar iska da aka kado mai gudu kamar gudun iska wa minhum man yamuru kal farsil al jawad wani zai huce kamar doki maguji maguji sarki ne mai gudu haka sai kuce sadaki kenan hawa hawa kategori kategori ya ce wa minhum man yamuru kan rakibul ibil wani zai huce loko loko ina ya kumi da ya huce da ya zo da ya kumi da kamar kamar da kumi ba a sanar da kumi da kumi bai gudu wani zai huce da kamar take da kumi zai huce wani wa minhum man ya'adu wa adawan wani zai zo da gudu irin gudu na katu a dubu na kafa i gudu wa minu man yamshi mashayan akwai zai zai huce da tahiya tahiya sambra zai huce kamar tahiya ga kamar sabin tahiya zai huce wa minu man yazhaf zafan akwai wanda zai daga jan gindi kwace rarrahe iya rarrahe da rarrahe zai huce to wannan an huce dai ko amma dai rashin ciki da aka huce an huce ya ce na ji makadush akwai wanda ya hucan amma iya wata ƙugiya tana janyo shi iya ja tana waɗawa iya ja tana ja na mace akwai zama kana zai huci yaro ne ya ce wa minin man ya kaɗa wa yi ƙafi janama akwai kuma wanda za a janyo ya wuta akwai ruwa ta annabi ya bayyana akwai wanda shi tana akwai ƙugiya ce a wuta ƙugiya tana da rata nama za ka kato shi wanda masu tafi angalan tana kantawa iya ja tana kantawa iya ja haka da ma dai ya huce da barshe a je dai an huce tana huce da dama eh an huce dai yace wani ya huce ya huce da rauni yace kuma wani kuma za a horado shi cikin jahannama kenan bai hucewa eh nan dai kenan mai mara rabo nan zai kasa zai kura yace kullum bi hasaba amali kowa dai gwalgwadon aikin shi zai huce hatta ya taharu min zunubihi wa asamihi za a tsarkake kowa daga zunuhin shi da kurakuran shi wa manujta zastirat wanda ya ketare saradi yanzu me ya saura ya ce ta hayya alidhul janna yanzu kuma zai shirin shiga aljanna zai shirin shiga aljanna bayan ketare saradi fa'ida abaru sirat wuqifu ala qantaratin bayna jannati wan nar idan suka tsallaka siradi yanzu kuma za a tsaye da mutane waɗanda suka tsaye tsallaka kin na tsallaka ka tsallaka da mu tsallaka amma a nan duniya akwai matsaloli tsakanin mu dukan mu mun cancanta mu shiga aljanna amma akwai yawa ka bige ta rana kwanan wani haƙƙi na dai amma na samu wata daraja wanda zai shiga aljanna kai ma ka samu ka samu ta samu duk mun samu mun tsallako sadadi to akwai haƙin bayi akwai haƙi tsakaninmu ba ida ba a nan ne wukifu alaƙantarta za a tsaye da su kan wannan gada bayan aljanna ta tsakanin wuta da aljanna fa yuqtasu li ba'din min ba'd za a saka ma kowa gwalgwadon abin da kamun ba na maka da za a kare dai ina da mai challenge ina ka ce a cikin gida ce wannan wannan cikin gida ce wani hisabi ne nan na cikin gida tsakanin masu imani eh kan ta cikin gida ce tsakanin za a gyara da a saka ma kowa riya tsakanin su anan idan fa'iza huzibu wa nuku uzina lahum fi dukhul janna idan aka tace aka aka tace kowa ba mai komi na kowa eh ba mai haƙi na kowa yanzu an kare kuma ya ba su uzinin shiga gidan aljanna Allah sa muna ciki ikhwanan ala sirri mutaqabilin ko za ce za shiga yanzu ba magana yanzu a duniya ka guna muni na maka za an kare komi yanzu an gyara ta ba mu shiga yana jin haushinka ka taɓa mun kaza a he an kare komi ya ce cikin dai aƙida sunar jama'a sun yi imani wa annal jannata wa nar makhluqatan mawjudatan al'an yace suna masu imani da aljanna da wuta a yanzu ma suna na ahalice su sa kuma sa kida musulmi ne wai wa aljanna wa gaba za a yi ta a gaba wuta ma gaba za a bai su ba duk abin da nasu sun ture akwai masu wannan ra'ayin to a kida da suna jama'a a wuta da aljanna suna nan tuni a halice su kuma ruwayoyin ingantattu bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam so dewa ba wuri ɗaya ba akwai inda ma suka ga iya haka iya kamo na abu iya kamo na abu bayan an kare su da sun aka yi mun ga kana kamawa kana yace wannan ina wannan sallah an gwado min aljanna na gaddiyan dabino si inabi da cikin da yake cikinta shine na so in turo muku nonon dabino da ku rika ci har tashin kiyama bi kare ba mutane yake cewa a yau da aka sallah wannan ta kusufa shams yace a yau yace bin taba gaban alkhairi da na gari irin na yau bin taba gaban sharri da na gani irin na yau saboda yau a yau na ga aljanna na ga wuta ko ce ya ganta zai ce ya shiga aljanna ya kaza kaza dona a nan aljanna akwai ta tuni an kare illa shiga ce lokacin shiga Allah kai dai daban amma ya halice su an yi wuta an hadda mai gaza da komai ta dana hannu ki ban labarin ce a aljanna wanda ke ba mu labarin karanta nan darsu na wancan sati ko na cewa har idan mai imani a nan duniya idan matar mai imani ta tada mai hankali matar shi za ta ce ke baiwa Allah Allah al'ance ki kata da killa matar ta aljanna za ta tsine mata duniya Allah wadanki Allah ya tsine miki wannan bawan Allah ɗan zaman jira ne yake a cikin kiwa ya kusa badan ke zo gare mu man kakka tara mai hankali ke suna nan tuni suna nan wani abu da yawa kana na abu suna nan kudin suna jira Allah kai mu ya ce mawujudatan al'an wuta da aljanna suna nan a yanzu la tafaniya ne abadan wala tabidan ba sa karewa hal abada ba sa tsuha a ce sun tsuha sun kare aiki sun ferime a har abada suna nan yace wal janna hiya daru thawab wan na'im ad-da'im ita aljanna ita ce gida na sakamako gida na ni'ima dawwamamma allati a'addaha Allah ta'ala للمسلمين والمؤمنين الموحدين المتقين والصالحين الأبرار الله يتتلن جدا الجنة قا باين شي مسلمين mummunai masu kaɗaita shi masu tsoron Allah bayan Allah na ƙwarai managartan bayi su aka ma tattalin gidan aljanna wannan ita hutawa hiya darul iqab ita ce gidan uquba kuma ce gidan azaba allati a'addaha Allah ta'ala lil mudannibin ita ce gidan da Allah tattalinta dan masu zunubi والكافرين دا كاهري من المشركين واليهود والنصارى دا كاهري دا مشركي دا يهوداوا دا نصارو والمنافقين دا منافقي والملحدين دا ما سكيت دا قلنا دا إلي ما سوشي شكي تكين الديني ما سئل هذه دا أبنو إن كاهرتي والوثنيين دا ما سبو تقومك والعصاة الأشرار دا سورا دا ما سسابو متى نمانزا kenan nan me yake karantar da kai wuta an yi aljanna dan masu tsoron Allah an yi wuta dan mutanen banza nan ruwa ta inganta annabi ya magana cewa lokacin da Allah ya ci wuta da aljanna sai kowace take alfahari wuta ita ajin take cewa ni ce gidan da Allah zai sa bayan shi na gari tana ma wuta gori ita ce wuta ta ce aini kuma ni ce gidan da Allah zai sa bayan shi da banza musu azaba kowa yake ji shi ne aljanna anan da Allah ya ce Allah ya ce ke yanzu wuta aljanna dukan ku Allah Allah Allah dukan ku kowace zan cika ta Allah alƙawarin sai ya cika wuta sai ya cika aljanna an ce cikawar dabanci yayanai cikawar wuta an san wanda za a ƙaddana tana ƙara ana turawa tana halmin mazid ana turawa halmin mazid hatta ka ana ɗauka fashe da sani gwargwadon siffar shi za ta ce ta kwan taƙoshi ana turawa tana halmin mazid ana dannawa ita wuta har dannawa take dannawa ake ana tura ana danna ku amma ta yana aka cika aljanna ruwa ta inganta annabi ya ba labarin cewa bukhari kuma suna akwai ruwaya lokacin da aka raba aljanna za a raba a raba a raba a raba a ba kowa an baka gida kaza an baka gida kaza dubbanni da araba an kare da araba an raba an kare na ce talaka talaka aljanna iya duniya sun goma da abin da Allah kara mishi shi ne kuma bayan talaka ba magana dukiyar saudiya ba ko dubai ko kanan larabawa ko amurka ko bankin duniya a duniya gaba daya kuma sau goma kuma talaka yanwa a kushe gani alakai lahira wani wata talaka ne wa kai ana rigima dan wata dan kudin ka da mutum dan dan wani kai ba rigima da wani kudi bai ba wani kudin amurka kudin su kudin duniya duka duniya gaba daya ba ta ranka ba ba ta shekaba Allah ce duniya gaba da shekaba duniya gaba yau ta shekaba daya biyu uku goma da bin Allah kara maka wannan talaka ne shine talaka to na ga manyan ba da uwa ta ake shekali Allah kai mulaiya yace kenan idan araba araba an kare sai akwai gidaje wanda suke ba araba ga sunan shi saura kowa ba kowa ya koshi dan dan ne ka cika koshiwa haɗu talakan ya ce ya koyi bai bukata komi Allah ya baka yadda baka burin komi halalin su kasan malamin yadda mun kare mai saura Allah kowa sai an bashi ya ce bai bukata kare kowa ya ga inda yake shi kare shi ba mai burin wani neman kare kowa ya kushi to an raba an raba kowa ya kushi ya kare to kuma ga gidaje na Allah kan shi masu yawa saura bidiyo na ba masu annabi ya ce a lokacin nan Allah cikin hikimar shi kudurar shi zai halitta wasu bayi na musamman ya ba su wannan gidaje shi ne suka aljanna kenan kowane gida da mishi ta ba dan uwa gida ɗaya wake ta gida ba ba duka ba gida ɗaya ne na aljanna na ba labari hawa na kace hawa hawa mil sattin ko ba mil sattin ba ba mil sattin ba ko kilo sattin mil sattin sama wannan gida ɗaya ce gida ɗaya ne wani gida ne wani kare ne wata villa ce wadda aka yi da lu'ulu'u mujawwaf ko ba ce duka duka wani gidanka bane ba a wani gida ne ai aka gaya maka shi ne aka gaya mana labarin shi wani gida ne mai imani an shi da lu'ulu mujawwaf a cikin bai hawa sama mil 60 ne sama 60 mil sama mil 60 ne sama yace fiya alun a cikin iyalai mata wata ba ta mata ba ciki kun iyalai a cikin iyalai da aka kuma mata na hurul ilmi wata ba ta samu ta bai wannan gida ɗaya ne aka baka labari na aljanna gida ɗaya naka ina ga sauran haba Allah kai malahiya ha? ceto? yi ba dashi shi ajiyar ba ko da aka ce ta haɗa ajiyar ne ko an cece shi shi ake cikin talakawan ko ɗan ƙarshe ƙarshen shi ka ya shiga ajiyar ne kowa ya kushi an ce ta ajiyar kurin kowa ya kushi kun kai wata Allah kai mu kurin ya ce wa yi ominun bi an na ummata muhammadin sallasallam ulal umar muhasibatan yau malkiyama muhasibatan malkiyama al'umma masu da salama ita ce harkon al'umma da za a harama hisabi gobe kiyama mu ne harkon wanda za a kawo duk da mu ne ƙarshen zawa wata karama ta wannan al'umma mu za mu hara zuwa a mana hisabi kayan amma kowa kuma ya cikin wata karama ta wannan al'umma mu ne karshe a mu ne farkon hisabi kuma hatta yace wa ulal umam fi dukhul janna ku mu ne farkon shiga gidan aljanna haka manzo Allah ce yace fa ati babal janna fa astafti fa yaqul man Ta muhammad ta bika umirtu Allah ta ali qablak zace zan zo kohar aljanna wannan zan ce zan kwankwasa shi zai hazawa ce zai fara zawa kohar aljanna ya buga ya nemi uzuri shiga malaikar tsarki ce waye ya ce muhammad ne ya ce kai aka mun umarni kan bude mu kowa kayan kai shi zai shiga alsamin biyo baya ya ce ita ce harkon al'umman da za ta shiga aljanna wa hum thulutha ahlul janna kuma duk wani al'umma da aka yi ta yi da aka yi ta yi wannan al'umma mu ne kashi biyu cikin uku da ciyar na wannan al'umma yan aljanna aka wasu gida uku mu kaɗai na kashi biyu na al'umma mu kaɗai za mu zo kashi biyu a aljanna mu za mu kai mun rabi duk al'umma da aka tayi aka tayi nan mu wani al'umma mu za mu zamanto kashi biyu cikin uku na aljanna gaba da kai sauran kashi ɗaya ne aka raba sauran al'ummomin yace wa yadkhulul jannata minhum 70 alfan bighairi sab a ciki akwai wata kala ta masu imani da za su shiga aljanna mutum dubu saba'in su wannan ba amma musu hisabin kurin kuce ne kai tsaye amma wannan ba yalan shehu ba a'a ba yalan shehu ba da kuta ga wannan labarin a wannan wasu na musamman ne annabi zai ba labari za musu wannan ceto eh wanda ba sa surkulle ba sa tawida ba sa komi masu imani na hakika kuma Allah yake ba wani annabi yake ware kansa ba Allah yake ware su wata ruwa ta tabbata annabi ce an kara mishi aka bashi bayan dubu saba'in kuma aka kara kowace dubun dubu saba'in a kanta ƙari abin kirin da yawa ne wannan an kara mishi bayan wannan an kara mishi wa yu'minun bi adam hudud usatil muhitin fi nar ahlus sunna wal jamaa suna masu imani ina ganin ya kamata mu tsaya don mu samu gabata yanzu dai mun ji dai matsayin gidan aljanna da gidan wuta mu yi kokari muna fatan Allah samu layin masu shiga gidan aljanna Allah matsayi da wuta Allah kare mun azabar shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته